أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi ya da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka rahamu shi da tausayin shi ne ga da wannan lokaci da tsari albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da biyan ko ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda insha Allah ta'ala daidai da shidda a ishirin ko? Muna lura yau ko? Zantayen muna zantayen biyan neman yanki wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasinmu na bakwai ko? a cikin wannan littafi mai tsarin albarka mai suna ahkamul jana'i wa bid'ah na wannan ajiba shi na babban malami Abu Abdurrahman Bashiba Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alaihi ko a yi da wancan waje taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka iza wa lafiya ga musulmi a shida ko to kenan shida ga wata muharram ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai ba mu rushe ba muna gaba wanda daga ita zai shiga littafi sai an yi da wannan waje kenan sai a fara kara da zai a yi babu kara ko kan نعم sannan a taɓa wannan
na farkon
ya ƙara ya ƙara ya ƙara yawo kenan kamar da nashi insha Allah ta'ala wannan shi ne darasin mu na bakwai muna gaba wanda daga ita insha Allah ta'ala sai shiga lissafi wanda wancan karatun mun zo ƙarshe inda wanda yake cewa haka za ila dafin wa ziyaratul qubur amma za mu karantawa tun daga nan sama safa ta goma ko sai malam yake cewa ay kuma ma yajibu ma yajibu ala aqaribul mayyit sai abubuwan da suka zama da dole ga ƴan uwan mamata min sabari na daga hakuri wa rida bi qadar da kuma yarda da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wani kawai lokacin shi ne yayi wa istirja'u da kuma fadli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ihdad al-mar'ati ala zawjiha da kuma kirkin mace zuwa ga mijinta shine da kirkin da mace domin yin takaba muna fahimta takaba ai an san da ake ce mata takaba ko shine ida da mace za ta yi lokacin da mijinta ya mutu nan ma akwai bid'o'i da dama da miyagun al'adoji wanda ake sa mata ta kaba ba wani abu ne wanda ake cewa ki zo an sa shi kuma ki zo za a cire ki bakin da mijin ke mutu to kin shiga ta kaba mace mai ta kaba za ta iya yin wanka za ta iya yin abinci za ta iya yin kaza za ta iya yin kaza sai dai fita ne ba sai sai ta da larura da kuma irin ado da mata suke wanda ba su da mazaje su yi kawai da sauransu muna fahimta amma mace mai saka ba za ta kula da tsaftace za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kawai zaman nan ne da musulunci ya tura mata za ta yi na tsawon wata hudu da kuma kwana goma kenan akwai al'adodi da muke ake yi da dama wanda sun ci karo da shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda insha Allah ta'ala za mu yi magana su a cikin wannan karatun namu sai malami ke sadisan na shida ma ya haramu alaihi na daga abubuwan da ya haramta a kan mamata min an-nasi wa darb al-qulubi wa shaqq al-juyub wa bali dalika malami ke na daga ai ake cewa na daga irin kuka na mutuwa da ake mishi ga hukumin lalace da kuma bautin ne ta bugun jikin shi a da kuma cike da kaya wa gairi dalika da wasu abubuwa wanda suke ba wannan ba yake da ra'ayi alal manazir kamar irin shirin mutuwa da ake yi akan almanazir abubuwa da ake yi wannan masallatai yana duka ba daidai bane ba yake cewa sun man ra'ayi jana'i sai kuma abin da ya shafi shela na cewa za a yi jana'ila shi wannan musulunci ya yarda da shi sannan na takwace shi alamatul fasu da khatima alamomi na cikawa da imani sai na tare ke ba ina unna ta'amul yiki yaban mamaci da mutane za su yi muna fahimta kamar da mun ce in ya mutu ana sa a rika yin alkhairin shi in kuma yayi ko shi yasa dadin mutum ya lulluci aikin alkhairi ka samu wasu ayyuka alkhairi ka dawwama a kansu daga an cewa ne ya mutu wurin kwatance za su da sai an ba da misali da wani abu wanda ka shahara da shi ko? sai an ba da misali da wani ake a wane ya mutu a ce wane ne a ce wannan wanda yake rike kowa zuwa masallaci ko Allah kaga misali ne da ko ce wane ya mutu wane ne wani a ce a wannan wanda suke zama suna kwas ko wanda suke zama suna rigo ko wanda suke zama suna wurin mutane kaga rika shaida ne mara kyau ce wani ya mutu wani wani wannan mutumin wanda ga azumi yake sadaka kaza ko yake kaza ya zama na akwai ayyuka alkhairi in ba haka nan ba in dai baka dawwama kan ayyuka alkhairi ba za ka dawwama kan wasu ayyuka ne marasa kyau kuma in ka mutu za a ce wani ya mutu to akwai abin da sai an gaye shi za a ganewa ko wani bawan Allah bai mutu ana tabbatar ta shi ba a gane ba aka ce ina wanda wanda suke zama suna kwas to ka ga mun amfani wannan shaida shi yasa uwa mu bin shi ayyuka alkhairi kenan in mutum ya mutu ana son kuma a rika yin ayyuka alkhairi na shi kenan to ka dame kai in ba ka ja ba kake so a kan koko sai na bakwai na goma ma da yake sha mutum mai yi shi ne abin da ya shafi wankan gawa shi ma za mu zawa mu je shi ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tanaga ga ga yin mamaci sai ma da yake wa haka za ila dafn wa ziyaratul qubur haka dai za a ci gaba da bayani cikin wannan littafi har zuwa binne mutum a cikin kabari da kuma ziyartar kabarin nashi da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takarantar sai malamin ku sha wa khatamtuhu bi qatli bi qatli khas bi gadi bi gadi jina'i malamin shi wa khatamtuhu bi qatli khas bi gadi jina'i na cika wannan littafin nawa da wani fasali na daban wanda yake bayani kan bid'o'in jana'iza yake cewa istawa abdu fihi fi jami'i ma waqaftu alayhi من البدع منصوصا عليه في منصوصا عليه في كتاب من كتب أهل العلم قديما وحديثا ما لا يكشف na tattara duk wasu abubuwa wanda suke na bid'o'i shine na yi kokarin tattarawa duk wasu abubuwa wanda suke na bid'o'i wanda na kai da yesu kenan mansusan alaihi wanda ke da kai nasoshi a kansu shi kitabi nasoshi a kansu a cikin alkur'ani da sunna yake cewa kuma min kusa min kusa da ahli ilmi wanda na tsatsa na tsaro shi ne daga littattafan ma'abuta ilmi kalima wa hadisa tun daga malaman can baya har zuwa malaman yanzu muna fahimta kenan littattafan magabata da kuma littattafan wanda suke malamai na zamani ma da yake cewa aliyan kulla bid'atin ila mawdi'aha min kutabihi sannan ina kokarin nuna cewa duk wata bid'a da dauko nace bid'a ne kenan ina cewa wannan bid'a ne na dauko wannan bid'a a cikin littafi kaza an bayani cewa kaza bid'a ne muna fahimta sai ku ga wa man lam wa man lam yu'da ilayhi fa huwa mimma yahkumu man hadu al-ilmi fi usul al-bid'i annahu minha yake cewa amma wannan kuma bincike akwai shi cikin littafi kaza ba misali sai ma ne zo kan wata bid'a sai ya ce shi da kanshi sai ce wannan abun bid'a ne kenan ai ya ce duk abin da ya zo bayanin kan shi na bid'a zai komawa ya ce ya ɗauko cikin lissafi kaza ko to yace in ya zo ga wata bid'a wanda ba a yi rubutu a kan ta ba sai ke cewa to kenan shi ne zai yi hukunci da kanshi na cewa kaza bid'a ne amma tare da bayanin usul tare da bayanin asali da dalilai wanda suke nuna cewa wannan abin bid'a ne misali kamar da malamai suke cewa kowace bid'o'i malaman yankin suke rubutu su bayyana cewa wannan bidiyoyi ne misali akwai yanzu in ka ɗauki wannan al'adodin da muke da na ce a sa qur'ani ko a sa laya in ka kira ranar su kusan ke yi ai san su ba muna fahimta to balle yanzu kana jin wani malami daga saudiya ya ma fatawa ya ce ma wannan bid'a ne shi ne ba san wannan abu ba kenan bidiyoyi wanda suke faruwa na zamani malumman yankuna suke bayanin cewa wannan abin bidiyoyi ne shi malam ke cewa kafiran minha min gida ila aisha mai yawanci ma bidiyoyi ne na kawai wanda suke gida ila aisha gida ila aisha alhaji shine bidiyoyi wanda suke na zamani da ake kawai kamar wanda can magabatan zamanin magabatan ba su san su ba saboda ba aikata su ba kenan sai yanzu nan wurin abubuwan suke faruwa a wannan zamanin kenan dole su ne malaman zamanin da za su yi da za su yi hukunci a kan wannan almuhim abinda malai yake bayani a nan shi ne cewa zai yi abinda ya cike wannan littafi da shi shi ne wani babi na sukutum wanda yake bayani kan bidiyoyin jana'iza malai yake kuma na yi matuƙar ƙoƙari in ga na tattaro duka abin da suka shafi wannan bidiyoyin na jana'iza wanda ke da kai nasi a kan su cewa kaza bid'a ne muna fahimta idan wanda ba su da asali yake tun daga littattafan magabata har zuwa littattafan na malaman wannan zamani yake kuma ina mai kokarin ishara in nuna ma cewa kaza da ake a wurin mutuwa bid'a ne kuma ga littafin da ya bayani yake sai kuma wanda suka faru wanda ba a yi bayanin su ba a can baya saboda ni yanzu ne suka faru ko suka gansu yake zan yi kokari in hukunta su amma tare da tabbatar da ka'idodi wanda suka sa sai an ce kaza bid'a ne sai abu ya cika sharaɗi kaza sai ya cika sharaɗi kaza a ce gida sai zai yi kokarin amfani da wannan ka'idodin ne bayanin su muna fahimta wanda ka'idodin ma yayi bayanin su a can bayan cikin misali za mu za mu bayanin sai ma da ya ci gaba da cewa wa inni la as'alullah tabaraka wa ta'ala ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ma abincin girma da daukaka a gidan fa abi hadal kitab kullum man qara'ahu Allah ya auhanar da duk wani wanda ya karanta wannan littafi amin wa yaktub bi ajruhu ni kuma da na rubuta Allah subhanahu wa ta'ala ni ma ya rubuta mun wannan lade wa mithluhu liman kana sababa ta'rifi da kuma Allah ya rubuta lada ga wanda yake shine sila na rubuta wannan littafi ai mun bayani ko sai yake cewa kuma wa liman qama ala fatihi da kuma wanda ya tsayi kan rubuta wannan littafi mun gane kenan wanda ya tsaye kan buga wannan littafi shi ne wanda ya sa kuɗi shi aka buga wannan littafi malin shi na na cewa Allah ya bashi lada ya ce inna hu sami'un mujibu ya ce saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala bai ji su kuma bai amsa addu'a ne Allah ya karba malin yake cewa Dimash ya rubuta wannan littafi ne a Dimash shirin da hudu ga watan al-Muharram hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da takwas idan da shekara nawa da buga wannan da yi da shi a yanzu nan duk za a ƙarawa sai zama da ke da mil kasan to yanzu kuma muna mil kasan karin fiye a sassun daidai a dai ta rubuta ne tsawon wani ya ce tsankan a ware tsawon shekara cikin jirin zan rubuta wannan misali Allah ya samu shiga da imani sai ce muhammad na sun yi ne albani ya sa sunan shi tsawon yanzu za mu shiga cikin misali gadan-gadan malam ce ya cikin lamba ɗaya yake cewa ma yanzu alal mawid abubuwan da suka zama wajibi abubuwan da suka zama na dole ga wanda yake mutum dan malati kuma kuma musulmi shi ne za mu tashi kan shi sai yake cewa awwalan na harko alal maridi abu na harko da ya zama da dole ga wanda yake dan malaki ne an yarda da qada'illa ya yarda da kaddarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora akan shi muna fahimta wa yasbir ala qadrihi sannan yayi hakuri da wannan kaddarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya nihin shi ita ويمكن الظن بربه sannan ya kyautata ma ubangiji shi zato zalika khairun lahu wannan shi alkhairi a gare shi kenan wannan yake nuna ashe ko da mutum ya ce ya imani Allah zai jarabe shi ban lokacin da kai imani ba lokacin da Allah zai jarabe ka saboda Allah ya jarabu wanda suka yi ka komi da komi haka ne ba haka nan ba Allah ya jarabi annabi Adam, ya jarrabi annabi Nuh, ya jarrabi annabi Lut, ya jarrabi annabi Hud, ya jarrabi annabi Isa, ya jarrabi annabi Musa, ya jarrabi dukkan annabawa da sani, hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya jarrabi shi. Kalli annabi Ayyub irin jarrabawa da ya tsinci kan shi shekaru sha bakwai. Kalli annabi annabi yaqub irin jarabawa da ya tsinci kan shi na dan shi ya bace tsawon shekaru masu yawa ha kalla annabi ibrahim to annabawa ma Allah yana jarabta to in Allah ya jarabe ka da wani ciwo kamar yanzu misali annabi ayub ha to ana son mutum ya yarda da cewa wannan ciwon Allah ne ya nufe shi da shi kenan kai ya sa ma ran shi cewa a'a wannan ciwon suwa ne ne suka mini sihiri a'a aike ne aka mini a'a kaza ne a'a ka yarda na ji sihiri aka ma sihiri yana tasiri ne da izinin wa wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah kina mutum ya yarda ai karatun da muka yi kan kaddara ko karatu mana usulul sunna ko sannan kaddara bayan ka yarda da hukuncin Allah a kanka wannan da ya yi haƙuri ala qadrihi akan wannan kaddara da Allah ya nufe shi da ita wanda a wurin shi shi kaddara ce mara daɗi nabi na rishi ne na ciwo ne na talauci ne na kaza ne na kaza ne na kaza ne babu shakka Allah ya yi alƙawari sai ya jarabe mu sannan wani sunan zanna bi rabbihi bi sautata ma ubangiji shi ga ku shi ne ya kyautata cewa Allah ya yi shi sanin halin da yake ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne mai jin kenan ka ɗauka don ciwo na cinka ka ɗauka Allah bai da sosai ko Allah bai san halin da kake ba ka kyautata ma ubangijin ka zai muna fahimta kamar yadda za ka samu wasu in ciwo na cin su kai suna wasu maganganu wanda in sun sa abu suna iya kai su ga kawo ko kuma in mutum yana cikin wata jarabawa ka yana wasu maganganu mu anya duniyar nan ba an kallo ba ne anya mu ba rakiya muka zo ba anya ba ko ba haka bane ba ka ga duka wannan muna nama Allah zato ne ko dan ka nemi wani abu baka samu ba dan ka yi ta'adda ka yi ta tunanin ko anya Allah nan ba ka da duka muna nama ubangijin ka zato ne duk abin da ka nema ka ga ka same shi to ka gode ma Allah ne ba ka in baka same shi ba ka yi hakuri ka dauka wannan shine alkhairi nan so da yawa sai kana addu'a ka yi da Allah ya baka kuɗi sai kuma wancan kuɗin nan ba in kika zo za ka fitine ka ta hana ka ba Allah sai Allah ya barka da talauci ka kai ta mai ko ba ba haka nan bane ba sai ka yi ta fata Allah ya baka lafiya wataƙila Allah yana kallon in ya baka lafiyar nan sallah ba sai ka ga dama ka yi amma sai ya barka yau lafiya gobe ba lafiya sai da karin ka tana shi saboda yana son ka da alkhairi muna fahimta to duk abin da ka ga ya faru gare ka to ka ɗauka wannan shi ne alkhairi kamar yadda mala da ɗan ce sai ka ga wani idan yake cewa ga bakin kari kuma ga bakin talauci ko yake cewa ka ga wani Allah yake sun jini mai ga kwarjini shi kuma in ya zo wani ba ta kila ko kari bai yi ba to kowanne ne kalan jaraba wanda Allah yake yi shi za ka ga wani Allah ya jarabe shi da zama su zuru ko wani Allah ya jarabe shi da zama da mace ɗaya wani Allah ya jarabe shi da zama da mace biyu wani Allah ya bai da uku wani Allah ya jarabe da hudu to almuhim abin da ake so ka yarda cewa Allah ya yi ka sanar halin da kake ciki kuma ka yarda cewa ba wanda isa ya kawo ma canji daga wannan yanayin da kake ciki sai shi muna fahimta ko shi ma ne yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai manzon Allah shi da abincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ajaban li amrul mu'min abun mamaki ga mutum wanda yake mai imani yake inna amruhu kulluhu khair kai shi mutum mai imani dukkanin al'amari da alkhairi ne ga baki daya yake wa laysa zaka li ahadin illa mu'min kuma babu wani da ya isa ya samu wannan sai mutum mai imani Allahu akbar menene manzo Allah sai yake in asabatu sarra in abu mai daɗi ya same shi shakara sai ya gode ma Allah fa kana khairan lahu wannan godiyar da Allah shi ne alkhairi gare shi wa in asabatu dawra in wani abu mara daɗi ya same shi fa mara sai ya yi hakuri fa kana khairan lahu shi ma wannan sai zama mushi sai zama mushi alkhairi kamar misali annabi Sulaiman ko lokacin da yake wa zai zo mishi daga dan mulki matan nan ko in ya inda ta sunan tabbatin shi wa zai zo mishi da wannan gidan wani ya ce zai zo da shi kashi lokaci kaza wani da yake zai zo da shi kashi kinta ko da aka zo da garin da yake sai ce wannan al'amari ubangiji ya ne kuma ya yi haka dan ya jarrabe ya ga na gode mishi ko zan kawo ce shi ne ko zabbata ce mishi mu kuma yanzu bakin da kai wani kasuwanci ka ga wata riba mai tsani tashi mu ka ce a wasa kullum so masa suke su ce musu suke su zo a ba su sarari su zo a ba su sarari don yake wata dubara shi ce kowa ko ba haka nan bane ba ya aka zo ana nemo wasu ma'aikata in kai je ka haɗa wani dosan ka je kai wani sunan sana shi ta wace masa kace hawa da Allah da ban na gaya musu ba su yi shawara mai bakan ka gode ma Allah kace Allah ya yi haka ne dan ya jarrabe ni magabata bakin da suka ga ni'ima a gari su hankalin su yana tashi sun san shi ya rabu tashi kalli dai Allah Suleiman a ce za a zo ma da gadon mace wanda take sarauniya mai kuɗi mai sojoji za a zo ma da shi kafin kyauta wa ido maimakon da in yayi haka a yi ɗagawa ko yace to mu awwata sai ce la haula wala quwwata illa billah wannan al'amarin Allah ne kuma kawai Allah yayi haka dan ya jarabe ni yadda zan gode mishi koko la haula wala quwwata illa billah kana annabi Musa ha yana wa'azi aka ce wa akwai wanda ya kai shi ilimi yace a dan duku kuma wa ya kai shi ilimi shi da Allah ke ba wahayi baka ga da wannan ba Allah bai jarabe shi ba a to kaga wannan ke nuna ba rayuwa da take da daɗi irin rayuwar imani saboda ni duk abin da yake kake cikin shi in dai kai mai imani ne alkhairi kuma duk wata ɗaukaka da za da ka samu a rayuwa ba za ta sa ka yi ɗagawa ko girman kai ba kan yi sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka zo yaki ko da suka zo suka ce kai ai yakin nan ma an gama saboda suna da yawa ko Allah bai jarabe su ba a Allah ya jarabe su saboda mu yawan da suka yi alfahari da shi amma ka kalla kuma can da suka aka razana su aka ce mutane sun tsari kanku suka ce kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah bai ba su nasara ba to kaga wannan ke nuna in kaga Allah subhanahu wata'ala ya buɗa ma to wallahi jarabawa ce shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya muna wannan bayani karar sai Allah ya ce mana inna ma amwalukum wa auladukum fitna shi ne na malam gurbe ce daga an ga mutum da kuɗi sai a ce ya sha kwana shi kuma ko hanyar bai yi ba a ai haka ake kallon ta a kaiwa da ina ya yi arije ina ina ya yi arije wannan abin da kake yi jarabawa ce kenan annabi ya ce abun mamaki ga mutum wanda yake bai imani ha kaji shi yasa ake son a sa addini ko ina yanzu in kai likita ne wani ya zo wurinka sai kai wani annalin ka kai kaza sai Allah ya buɗa ma ka gano ni ne da ai ta yawo likitoci ba su gano ni ba kana ganin haka mutumin kamar magani ya wanke suka ce to wallahi Allah ya haka ne ne ya rabe dan yanzu sai ka fara girman ka in ba Allah ya tabbata ka ba to mu annawa ta baka ga ya ji wurin suwa da suwa da sun kasa ba amma mu ya zo ya warke wurin mu kayan yaro da su suke ba da lafiya in sojoji ne aka je aka yi wata fara duk suka je suka wuce turin sai su ce a a babala you ka san waye shan da mai shirin a you ai su gaya ma ta aka yi kaza aka yi kaza sai ka yana ta bada labari shi yanzu a kan shi ya ma mance da cewa Allah ne ba su nasara ko ka ba haka nan bane ba ai duk da tana tashi ne da izinin Allah ko jizin sai ka gama stratejin ta ka kalma ta ki tashiwa ko kuma Allah ya makamtar da kai lokaci ko Allah ya sama wani ciwo da baka iya tsawo bin daga zai yi ko ba zai yi ba to shi yasa masu imani duk lokacin da suka ga nasara suna gode ma Allah kuma sun san wannan jarabawa ce sannan annabi Ibrahim Allah ya jarabe shi ko ya ba shi ɗa yana son ɗa yanzu ko gurin da aka ce yana ɗan shekara tamanin to almuhim da yan uwa abun mamaki ga mutum wanda yake mai imani in abu mai daɗi ya same shi sai ya goge ma Allah in abu mara daɗi ya same shi sai ya haƙuri ya mai da al'amarin shi ga Allah kaga babu asara cikin wannan wannan kuma ke nuna mana cewa in ya kace ka imani to kullum ba zai taɓa yiwa ba ka ce kullum daɗi za ka riƙe ne sai shi ma daɗin ayi jarabawa ne ko sai ka ga wani shi ya saba kullum in an yi composition misali yana zuwa kullum yanzu ranar da ya zo ya jam ko tuwa yau sai ka ga yana neman ya rika gaba da mahalicin shi bambanci akwai shekarar da muka yi zanen wasu da aka azumi da aka yi zo ba su samu ba suka sha ruwa eh kaga yana yin ko a nan tunani kenan eh kwarai da gaske kago da ai jarrabawa kuma ba ci ta ba yanzu ba ga examen ya zo ba za ki ga uwayen yara da dama suna san jiya bokaye da ɗan tuku da biyan su samu examen kaga ai su ba ci wannan jarrabawa ba ina da yini ki rasa imani ki sani da yake samu wata takara a bisa fitika ko burebe ko kuma bak ina da yini kika sani sauran miki kwana biyu ko uku ki mutu ke yanzu kin je kin rasa imanin ki sani da shi ya samu takarda kuma yanzu wanda samun takardar ma in ka same ta aikin da ke gaban ka yi wanda ka baro baya koko sai ka samu mutum da man samu malam ko na la'azayin ba da shi a jiyo ba an yi kunya ba koko da malam ce sai ya jira kanin shi ya zo a daidaita ce ke kima da bai sannan ya tura shani da man samu ba to a wannan abin ya kai mutum ya rasa imanin shi kan shi sannan za ka ga wasu in aka hindu jarabawa kuma iyansu ba su samu ba ba su yarda kaddara da ke ba ha in tana da kishiya ta ce aikin kishiyar ta ne in ba ta da kishiya ta ce dama an sa ma ɗanta ido ko ba haka nan bane ba musamman yaron da ke kokari yana kawo stress kafin disease a yi a gilalar da ya samu ba ce sai ne an gaya miki na bai ki tashi ne ko ko ba ba ga nan bare ba to saboda ne duka mutane ba su san rayuwar da ke kansu ba ba su san dole in kace kan imani sai Allah ya ba wani jarabawa wani yaron Allah zai hana shi ne saboda ya karrabu uwaye na shi ga ya za su eh yanzu ai suna suke ta hauka ya samu ko suna biya mai kuɗi su ɗauko mai mushi ai kaza ai kaza sai Allah ya ce bana ne ba zai samu ba kai sai ya yi shekara biyu ko uku ba zai samu ba mu ga za ku yi ha kai kuma da kai kana yi kaga ka hinto ekri adamun siyon ha ba ba to yamu na wasa ne yin wallahi na wasa ne na gaske shi ne Allah kuma ya baka ne kai ma dai ya jarabe ka sai ka jana kai ni ko da na gide fara da inda tsawon ko na ce tare da mansiyar ne ce garanti a yau iske je ka ga ana yin dole da sa ka kashe kunnen ka kai da wahala ka je ana gani su mutum ya samu ya ce alhamdulillah sai ka ji ciwo wai ko ba aka wani ba kai Allah to ai wannan din da ya ce ba musulunci ba ne ba Allah ya kire da mu to ka ji kai ma in ka samu ba ba dama ba ce kaka zo ka ce ya kun gani ko kun ga mu mun samu kai ku zo ba ku zo ba haka ake cewa ko ba haka da mai ba ina ta ba ki ce din nan ina ta ba ka kana kai ka in kuma ga shi ba a daga an yi doka samu ana ma barka kace to alhamdulillah mun gode ma Allah da ya ba mu kuma mun san hakan ma da ba mu jarabawa shi kanta ya hana wa ya gani kaya da shi ya baka ko ko wasu hanyoyin ka ne kin kuma da baka samu ba ba magana a yi ta kuka a yi ta murjinoniya wani haka ake yi fa musamman mata ka je kaga aka yanzu samu wata daga nan sai ta ɗauke shi da munafika wai kawai dan ba ta samu wai ta ta su ba Allah sa kin ce tantu ba sai ki ga kida abin da zaki yi ba Allah bai ba ki abin da yake ba ko bare ne ba da ya barki da hankalin ki kai wata kasashen mahaukaciya ce wata gataccen wurin la hauro wata gatacce ce malam jarabobi wata gataccen makamiya ce wata gurguwa ce wata kusurwa ce ke Allah ya musu komi wai kawai sabida ayi a gida da shi ba shi ke na musu gode ba ba da ko ba ro ta aka hindo wata cikin ta samu an gai ta samu kuma a ranar da kowa shagarin tana mana ta samu ta mutu sosai ke da Allah ya barki da rayuwar ki bai baki abin da yi wasu ba koko sannan karshe in mutum ya samu kuma sai kai ya kire su waye tare da abokai shi eh waye shi Allah ya ba shi kenan ko in aka haɗu da sun ma'amalu sun makafar da yi ustaz shi bai zama ustaz ba kuma bai bar ɗarki tare ba gaba ɗaya sai tattara abokan shi ‘yan mata da samari ba a ɗaya a ɗaya zuwa ɗaya hira a da duk shi ga saka shi koko sai ce a abu ba su wani za mu je ta karo abu kamar in mata da samani kai a yaka ake yi ko uwaye su suke ba da kuɗi ha ɗauko muka hayar rediyo kuɗin tashi na ba kuɗi murna shi murna shi kaji ha Ni Allah ya ce in ya muku ni'ima kuka gode mishi sai ya yi tsakaninku da Allah dan godiya ce muke yi a to Allah ya shirye ta Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon cin jarabawa babu shakka da Allah ya sai mun jarabe ku mu ga su wane ne daga cikin ku suka yi suka yi imani da gaske ko kai mai imani dole ka shirya rayuwarka akwai jarabawa ko mai kyau ko mara kyau ko mai kyau ko mara kyau kuma dukkanin su jarabawa ne jarabawa ba sai mara kyau ba shi yasa tabaraka allazi jibril mulku huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi yasa in ka ga ina mutane guda uku da aka yi mai jarabawa ko da mai sankolin ko kura da makaho da kusuru ko wanda aka jarabe su ko wani ya musu adadi suke so Allah ya ba su lahiya ya ba su arziki ko yanzu daga baya bayan sun samu kuɗin da aka zo musu kuma jarabawa kowace shi Allah ya aiko mishi mala'ika da irin sifar da yake ce sai da ba na san ka maka hake ma haka kake ce a shi kuɗin ma jarabe ko ba haka nan ba ne ba a aya ko sai kaje da kai ba da mu kudin mu na gado ne a san shi yau shi ka kanka ga uban waye gada in gado ake ka ji ka duk wani mai kudi da ya shahara ka bincika sai ka samu uban shi ba wanda ya san shi ko ka ba muku suna ba ruwana wallahi ba wasa ba shi wannan kaza na masu kudi biyar nan gari jika ja masu waye waye wa ma ya san su kai shi ke daga Allah ya zabe ka ya baka wata yan daloli shi ke nan suka yi na a no abin sai bakwamsa mu gado mu kai kayya kake wallahi ke sa za ka ga wasu sun mutu hasiyar sun kuma abin sosai wallahi akwai wanda in an ce ma baban shi ya taba zama mai kuɗi sai ka ce kayya ce Allah ya taimake mu malai ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la yamutan da ahadukum kada ɗayan ku ya kuskura ya mutu illa wa huwa yumtinu zanna billahi ta'ala face yana kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala kakka mutu kana munin zato ga Allah kana cewa to mun sallan da muke yi ma kai akwai maganganu kamar yadda na bada misali su wasu mu suke a ana son kullum ka kyautata ma Allah da su kana mai kwaɗayin rahama shi kana mai tsoron azaba shi ka kyautata ma Allah da su Allah cewa ha ba azalimin sarki bane wala yazlimu rabbuka ahada inni haramtu zulma ala nafsi waja'alahu bainakum muharrama kenan ana son mutum zai wuce kyautata ma Allah da soyayya raba abin bauta ba abin bauta bukataccen sa da gaskiya sai Allah sannan ya yarda zai mutuwa ne yana mai kwaɗayin rahama Allah kuma yana mai tsoron azabar shi ma da yake kawawa ma muslim wa bai haƙi wa ahmad wannan hadisin muslim imam muslim da bai haƙi da ahmad kuma su suka rawaito shi ma da yake saniyar na biyu daga cikin abin da ake son ɗan malaki ya siffanta da su وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء أنا san ɗan malaki ya zama da cikin hali yana halin tsoro in mutuwa ta zama shi yanzu wani aiki ma ne wanda Allah zai mai rahama muna fahimta kullum kakarin kaso a ruwa mawana kullum ina da yamun laili kullum ina a kaimu a janna da ke fasi ƙarya ce ko kuma in tana cikin wa'ancan da aka ce wa man yuhibbu wa man yarabi fi jannati kulli bila mutaji kaga to wai ka fa wai wani zai tashi da wata katuwar riga shehu shehu ya tashi da wannan rigar tashi tana da aljihu ko dubu bakwai ne ko dubu saba'in ka yi fa kabiru ba za su wannan to ko dai rigar sarkin barayi ai ba a mutu wannan aljihu nan sannan dai aljihun za a yi ta zaba mutane ko ne wannan riga ba mutu kuma ƙarya ce ma zai tashi da ita duk wanda yake wani shehu shi zai tashi da riga wallahi ƙarya ce kowa sun zai tashi in kuma kake wani zai tashi da riga kai imani da wani wallahi kai arne ne ba musulmi ba ne ba kenan ana son mutum ya zama na bayan na hoshi wa raja ya ga na rarrabar wa rahama suna roƙon Allah suna kwaɗayin rahama Allah kuma suna tsoron azabar shi ga wanda ya saba mashi ko yake cewa ya kafa ya kabula shi ne ya rinka tsoron hukuma ya rinka tsoron azaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ni ala zunubi akan shi ne da yake duka bayan muna aikata zunubi ko to mu rinka tsoron haduwa da Allah da yace da wannan zunuban da muke aikatawa ko akwai wanda bai aikatawa babu shi da annabi cewa ma da ba da ba ku aikata zunuban kuna tuba da sai Allah ya shaye ku ya kawo wa'azu wanda in suka saba bai kuma za su ne iya gafarta mu kaga wannan ke nuna cewa dan adam ma'asumi ne dole mutum sai yayi ba daidai ba kai ne ka ba shi uzuri kuma kai ma kai fatan Allah ya yi ma naka sai sa bahaushe ce laifi tudu ne sai ka tashi naka sai ka hango na wani kai da kanka in ka lafi lafi ka san irin da a san da kake yi yanzu ga wani can ya yi irin sa sai ka hito kuma kana zage shi to to Allah ya shirye da mu sai ke cewa wa yarzu rahmata rabbi sannan ya rika kwaɗayin rahama ubangijin shi shi da ya san wannan zunubai da sai aikata kaɗai za su kai shi wuta kuma ayyukan da ya da alkhairi ya san sun yi karanci sai dai rahama Allah ta kai shi aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba wanda zai shiga aljanna face da rahama Allah ba wanda aiki shi zai kai shi aljanna sai da rahama Allah ya mutum da ya mutu wanda ake ba labari ya zo shi Allah ya ce a sa shi aljanna da rahama shi ce Allah ta da ya aiki da ya so shi aiki bauta ake dare da rana sai za a ce a sa shi aljanna da rahama Allah a sa shi da aiki ke to a auna aikar da ya yi bautar da ya da kuma ni'imomin da Allah ya mishi yanzu sai aka ce bara a ɗauko ni'ima ta ido guda ni'ima ta gani wannan banda ƙahuwa banda lahiya banda kunnuwa banda gasa da Allah ya mishi ya bashi uwaye banda gasa banda arzikin da ya ci wannan iska kaɗai banda ruwa banda ni'imomi daban-daban kai yanzu ka kalla da ake laye isan su inda kai da haka ake laye ruwa ya kage gogo ai shi sa kullum malam Allah yana son mu da alkhairi duk abin da ya zama da dole sai an same shi a rayuwa wallahi Allah bai sa shi ba mutane wahala kawai sani da rahamar shi ga numfashin da Allah ya sake shi kyauta ba sai an buɗe wata mangaza ba balle ya kujaye su shiri ga mangazai a'a Allah ya sake shi kyauta kai yanzu ganin ka wannan numfashin da ko shekarun na rabawa ake kai kai ganin ka yanzu ko ba an su mutu a sai da ake bincike da shekara duk wanda san an ba shekara hamsin yanzu gwamnati ta rage biyar saboda gwamnati tana so ta ci gaba da aiki tana buƙatar shekaru da yawa amma sai Allah ya bar shi a hannun shi shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke sa dariya shi ke sa kuka shi ke talautawa shi ke azurtawa sai ka ji an ce tattalin arzikin duniya yana rawa oho kuma haka nan ba da yawa malam lamarin Allah ya tsaye shi kalli duk tura wannan haukan da suke arzikin da suke hauka sai Allah ya sa shi inda ba su yi tsammani duk ilimin da suke kallon suna da kuma har yanzu sun kasa ya za a yi a canje duka fesafen da akwai nan da iraniyon da zinariya ya za a iya canji na ƙasar su kwashe kanan su kai da a kai wannan bai isa ka gane Allah Allah bane ba sai kai dan ya ba ka wasu yan daloli ka rinka tunanin wayan kai da kullu ba da ka kokarin ka a Allah ya shirye da mu shi yasa Allah ba wanda zai shiga aljanna sai da rahama to shi yanzu wannan sai aka auna ni'ima ta gani kawai to sai aka ga ni'imar gani da ya kawai ko ita kadai ba ta kusa ba ta biya hakkin ta biya ni'imu ta biya wannan aka auno ayyukan nashi aka dauko ni'imar ta gani ni'imar ta gani ta yi ni jaye kamar ka aikin nashi to yaya lafiya ai wuta da shi to sha Allah na zuwa a sashi aljanna da rahamarka kai yanzu ka zo ka salam da yake kwanta miki ka oxygen ne na aka sashi na awoyi nawa ake biya in ka ga bakkare mu ai kan ka mai dauka to balle mutum ne sati sai oxygen amma kafin wannan shekara nawa ne yana yawo ba oxygen duka ai bai dauka ni ba mace ba koko yanzu ba gashi da shi nake yawo ka zo ka dauki wanda aka fita so mai yana lumhashin nan koko in an ɗauko ɗan famfon na an danna mai sai ji rayuwar can ta dawo to can da ba famfon ba amma duka ba nema ba ce in dai bai ji ɗan goma goma ba na ciki da waje zahiri da baɗi a cikin kwanta da ake aljihu to yana kala yanzu da saura lantilla da muke ya muku wanda yake shekara shi tamanin ko saba'in bai taɓa sanin fitsari ni ba bace ba sai da ya je likita rashin lafiya aka ce bai ya tsari sai an sa tiyo kai ku ta tsara tsari tsari ne ma ce sai dai ka je kawai ka sake shi ta in ma kana jin daɗi ɗan jajjaji ya kama ka ko to yanzu wani na can ga dai a zakara Allah ya mishi amman bai yin fitsarin ka dauka ne ma ce ai duk muna kallon ba komai bane ba koko kai yanzu da a baka kuɗi a bar ma shi yanzu kullum in ai ba ka yin da kanka zaka ci a bar ka lokacin asirin ka ba wanda ya san me za ka kai da akwai wanda suna ta abinci ba su iya ci ta sayarwa ma ake sa musu ko ta wani fiyo za a sa musu wanda zai kaiwa kai kuma ga shi ka ci abincin ma in ma an kama abincin sai ka ce kai wannan abinci ne babu nama dama ka samu ba haushe ce dama ke ba da tara aure so wani na can ga su nan suka jama'a an samu su so ga mu wannan so ga mu wannan so ga mu wannan so ko shi makon su ce kai Allah mun gode ma da kamar wannan falala a wannan sa da wani ma sha Allah ma da wannan ce falala ko ba ba haka wani ba wani na dan kwanci tsajiyo ake bashi Allah ya shirye da to wannan suna da kyau ka ga yanzu mun dan tana wasu hikimomi da Allah ya mana wannan can kana kallon to to uwa uba ne mata hankali da Allah bai yi kama ku ce ba wani shi tun da aka yi kuma ku ce ba wani sai da ya gane rayuwar sannan Allah ya gane zaran kuma duk likitocin sun gagara su dawo da shi wani ya san ni'imar gani ya zama makaho sai kuma ga naka nan lafiya ne ai ya ce da gode ma Allah shi yasa magabata suke cewa suna kallon Allah zai kama su ne da sun kasa gode mishi kan ni'imomin ba wai su roki Allah ya ba su ba wanda ya ba su ma godiya sai kaɗan wanda suke mu yanzu ai zaman da muke ba mu da godiya ba to ta yaza a diga abu kai ranar mun taso da su sun an fos kaza fos kaza ni kuma ga na hanyar ina tawama wanda ba Allah akwai sauran rayuwa ko ba haka nan ba nawa kuka taso da su suna ta an tona kabari an sa su a nawa ka taso tare da su yanzu wani ya shiga shaye-shaye kai Allah bai tsilla ka cikin jarabawan nan ba nawa ka taso tare da su wasu sun shiga biyan mata nawa ka taso tare da su wasu kai na haura wala quwwata illa billah amma kai duka abin nan da Allah ya ma baka gani ba sai dan abin da Allah ya ma wani wanda bai saka kana kai ba kai shi yasa annabi yake in kana son gudun ma Allah kullun ka rinka kallon wanda Allah ya yi da akan ka to wannan ne masu kuɗi da dama suka rasa kullum ba su kallon Allah ya yi ta su akan wa'azi kullum ne wa yake kallo wanda ya ji nashi ai dole kai hasada dole ka shiga kake a hallaka wancan amma wani kaza amma wani kaza amma wani kaza sai yake cewa li hadith Anas malik yake tabi da hadith Anas wanda ke nuna cewa dole mutum ya rinka kwaɗayin rahama Allah kuma ya rinka tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda munana ayyuka da yake aikatawa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala ala shadin wa huwa bil maut ai annabi ya shiga wani wani matashi alhali yana cikin ciwo na rashin lafiya kamar zai mutuwa faƙala sai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yake ce mishi kai fa kaji da wani ya kake jin kanka ya jiki an ce ciwo ana yake da sauki yake wai babu sauki ko ya jikin na ka yace wallahi ya rasulullah yake yace wallahi hada wallahi ya rasulullah wallahi ya manzo Allah inni azullah ina tsananin so ina bala'in kauna na in haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ha yace wa inni akhafu dhunubi sai dai kuma ina tsoron gidimina haka ake so mu kasance jiya na goni ya dora wani sashi wai fulak ne an sa ko an ce lahira ko an sa ko hanyar lahira an ce abu sanu wani yace na ma yi da ne ba ma bi da wani balle yanzu tsari na ko ba yace ka ji yana son ya haɗu da Allah amma yana tsoron zunubi to kullum wallahi kai da kanka ka san in ka zauna kai na zunubin da kake aikatawa ka san da kuma matsala a to amma sai ka tana kuma rahama Allah subhanahu wa ta'ala kun ga da ya ga annabi wannan labarin fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yastahani fi qabli fi fi qalbi abd fi mithli hal al-maut annabi yace wannan abubuwan guda biyu ba za su taba haduwa a cikin zuciyar bawa ba a irin wannan halin illa a Allahu ma yasu fashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi abin da yake tsananin bukata wa aminahu min ma ya Allah ya tsare shi daga abin da yake tsoro muna fahimta shine ne tsoron haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala dalilin zunubin da ka aikata sannan bala'in san haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda alkhairai shi saboda rahama muna fahimta Allah muna son mu hali da shi kuma mu muna tsoron zunubin da muke aikatawa sai sa Allah ta azurta mu da tuba kafin mutuwar wannan yana ƙara nuna mana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne mai saukin kai ko ba haka nan ba gashi dai manzon Allah ya yi kowa amma kalli wurin wani matashi da bai da lafiya manzon Allah da kanshi ya je gani shi lokaci manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu wayanzu malumai da dama sun kwashe siffar girman kai ko kuma haka nan ba to shi kaiwa to kai ma kaiwa ko ni ka yi shi kawai Allah ne ya dan ma wani abu ha wanda in baka ba Allah da abin nan ba da shi za a dubun ko ka ayi jahannama da Allah ya shirye da mu to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kai yana zuwa ganin waye kai shi waye kai waye kamar ka babu amma ga shi yana zuwa gari dan malaki har yana mai ne yana tambaye shi halin da yake ciki ce ya rasulullah ni ina san in haɗu da Allah amma ina tsoron zunubai na sai annabi ce ko ya kwantar da hankalin shi har in Allah ya haɗa ma bawa wannan abubuwan guda biyu a irin wannan yanayin da da yake ciki yace sai Allah ya bashi abin da ya ji so sai Allah ya kare shi daga abin da yake tsoro Allah ka taimake mu yace أخرجه الترمذي وسنده حسن yake turmuzi ya hitar da wannan hadisi kuma isnadin shi yana da kyau wa ibn majah da ibn majah wa abdullahi bin ahmad fi fi zawaid az-zuhud da dan gidan imam ahmad bin hanbal a cikin zawaid az-zuhud wanda baban nan shi na littafi da suna kitabul zuhud to shi kuma dalibin shi da an yi bayani a cikin usul sunna ko to in yaga cikin karatun da ya wurin baban shi wasu hadisai da ya kamata baban shi ya sa a babu kaza baban nan shi ya bince bai sa shi in ya dauko sai ya kara da wannan hadisan shi da ake cewa azzawa'i kenan tsarin da dan wannan yi malam yake eh tafha na 24 zuwa 25 yace wai ibn abdul dunya eh kama ibn abdul dunya fi tarhib shi kuma sha'irin jallabi na hudu shafi na ɗari da arba'in da ɗaya yake cewa wannan lahu fi mishkat kuma malam da kanshi ya yi bayanin hadisin a cikin lissafi shi safa na ɗari na dubu ɗaya da ɗari biyu da shafi an ce lokaci ya muna iya wucewa saura mun na bakwai to muna iya saurara idan sati ne zawa in Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kai muna rai sai mu tashi safa na baya inda yake cewa ma hamashtar da bihimam duk yadda dai ciwon mutum ya yi tsanani fala ya zuzu lahu an yi tamannan mutu bai dace ba ga mutum ya yi wasan mutuwa da hadisu ummul fadl radiyallahu anha saboda hadisu ummul fadl Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da kara alaihim manzo Allah ya jiyanu su wa Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya saki ya je ganin sanfan Abbas da bai da lafiya fatamanna al-Abbas al-Mutsi shi Abbas in yayi wata mutuwa fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya mishi da shi ya ab ya kai amina na ta tamanna al-Mutsi kada kai wata mutuwa me yasa annabi ya ce baba in kai zaman ka a duniya kana aikata aiki alkhairi in Allah ya jinta sama ba sai ka kara ba yace in kuma kai Allah ya jinta sama kana aikata aiki amana to ba sai ka tuba ba kenan sai a kowane lokaci jinkirin alkhairi ne ko sai ce sai dai ka roƙi Allah in mutuwa alheri ce Allah ya saka mutu in kuma rayuwa ita ce alheri a gare ka Allah ya raye da ke za mu saurara wa nan saboda lokaci inda muka yi daidai ko inda muka yi aka ji ayin kuskure sai a sanar da mu insha Allah eh kahin nan akwai dan uwa da muke tare da shi wanda kusan ko kullum in ana karatu suka kuna ganin shi malam Yahaya to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma baban shi rasuwa jiya da dare a yanzu haka ina kyautar da san yana sama hanyar zuwa can garin nasu a inda baban na shi to kenan yana da kyau mu tsaya shi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi lafiya shi kuma mamacin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai lafiya shi da kurakuran shi da kuma uwayenmu da sauran al'umma musulmi baki daya mu da kuma muke raye in samu mutuwa ta zo Allah ya samu cika da imani sannan hallau kuma muna da anguna anguna guda biyu akwai malam rabiu da kuma malam jamil wanda su ma dukkan san su muna yi musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin aurarakin su da kuma aurarakin da aurarakin da kurmai baki daya sannan muna fama kuma da tudure ga sunan gwagware daban-daban a to muna addu'a Allah subhanahu wata'ala su ma ya hore musu kuma ya ba su mataye na gari wanda kuma suke da niyyar kari Allah subhanahu wata'ala ya hore musu ya ba su ikon ƙari kuma ya ba su ikon yin adalci wanda kuma cikin wanda Allah ya ne su da wannan jarrabawa za su idawa a haka to Allah kuma hannun tsara ya sa shi da ba abun ba a ai jarrabawa aka ce sai ka ga ba mamaki ba adalci Allah zai kawo sauki amma ai daga cikin jin daɗin rayuwar mala akwai aure mala abu kana da abu kasa ne sai ha kalan bayi a kuna hata na'am akwai tambaya abinda a abinda muka karanta ne daidai Allah ya muna tarayya cikin lana kuskure kuma Allah ya yi mana dukkaninmu na muna da bukatoci mabambanta Allah ka san mu ka san bukatun ya Allah ka biya mana ya Allah muna roƙon ka shirya da mu shirya na addinin musulunci ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon kunta kuma ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya Allah muna roƙon ka ka tsayo mu da sharri abin da ka halitta ya Allah muna roƙon ka kai gahara ga uwaye mu ga maluman mu da tsara al'ummar musulmai baki ɗaya ya Allah in samu mutuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa mutuwa ta zama da hukunci a gare mu ya Allah muna roƙonka ka samu ga al'umma suna kuka da sun yi shi mutane da suke da amfani a cikin kuma kuma Allah ka haɗa mu da rahamanka. Su wannan sai da shi ne. Allah muna roƙonka akwai uwa da dama da suke cewa suna bara addu'o'i Allah ka san su ka san bukatocin su ya Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi da mu da su baki daya. ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a karatukanmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a cikin sha'aninmu na rayuwa baki daya ya Allah ba mu da sharri ba mu da dubara ajalin ka muke nema ya Allah ka agaza mana ya Allah kai ne kadai ne arziki kuma kai kadai ne azurtawa ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da arzikinka ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka zauna da ya sauki jalla lafiya da sauran kasashe al'ummar musulmai baki daya ya Allah ka zama da kasan jiyar lafiya da sauran ƙasashe al'ummar musulmai baki ɗaya ya Allah muna roƙon ka shiwa gabaninmu ka taimake su a kan manoyinsu na alkhairi ya Allah in ma suna da wasu manoyi mara kyau kai ne mai shewa ya Allah ka shirya da su ya Allah muna roƙon ka mu kuma ka ba mu ikon nauyi da ka tsura mana akan mu ya Allah ka ba mu ikon sarkewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته